الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allahu ta'ala yayi daidai da sha biyu ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda yayi daidai da ashirin da biyu ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu in ya inganta a kai tsaye ana sauraron daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi sani da suna masallacin tashan mada rumfa a inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha ɗaya daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara taken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ɗai zama lahiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Jiya da yan uwa manta ba mun tsaya waɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa iza ƙila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna Allah ya ce, Idan ka ce ma munafukai, kar su yi ɓanna a bayan ƙasa, kar su halittar da zub da jini, kar su halartar da shirka, kasta halartar da zina da shaye-shaye da sauran miyagun abubuwa sai su ce ai su masu gyara ne Allah ya ce muna wannan mutane ne wanda suke mabarnata kan mu kuskura mu musulmi wanda muka yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama mu yarda da wannan mutanen masoyan mu wanda a jiya mun yi bayani dangance da su munafikai menene suke ce ma gyara duk wani abu da ake ce ma banna su a wurin su daidai ne matuƙar wannan abin ya saba makarantarwar musulunci su babban burin su ya ne za a yi wuri na annufi unuran lahi bi afwahihim suna son sai sun kashe hasken Allah da mi da bakunansu da inda suka zamna za ka ji suna cewa addinin musulunci addini ne na ta'addanci addinin musulunci addini ne da ya sauye ma mutane haƙƙin shi wanda hatta wasu daga cikin 'yan bokonmu suna kallon babban shehi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi yi kanshi da rahama ayyukan dai na alkhairi Allah ya karba ji kakannin mutum ce mujaddadi shine dan podiyo wasu daga cikin wanda kawai boko suka karanta ba su san addini ba suna fassara dan podiyo wai da dan ta'adda ba shakka wannan gumiyar da wannan fassara ba zalunci ne dan podiyo mutum ne mutumin kirki wanda ya dage kan ya za a yi al'umma ta zauna lafiya a bauta ma Allah shi kaɗai ba tare da ayi mai shirka ba. Asali ɗan fodiyo ya zamna nema yana karantar da mutane addini, sabida musulunci in ya zo ba wai kawai yana zawa ba cewa ki a zo a yi yaki. A shirin mutane ake yi. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم Allah ya ce ka kira su kami a kira ba a yi yaƙi ba shi yasa za ku ga wahayi da wato da Allah ya ma annabi mu shine ni iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kai karatu sabida ni kira ake da'awa ake Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yake ce mishi kace mi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin taysimi ana wa man tabani wannan ita ce hanya da nake kira tani ta azo abota ma Allah shi kadai amma ala basiratin shine akan ilimi da dalili to dan fodiyo ya zamla ne a wannan yankunan namu yana kiran mutane su zo su bauta ma Allah shi kadai kar su kuskura su yi shirka wanda akwai ɗaya daga cikin sarakuna in ba manta ba ana ce mishi bawan gangwarzo ɗaya ne daga cikin sarakuna na goburawa shi ma Allah ji ɗan shi da rahama ya ba ɗan fodiyo gudunmuwa matuƙa don shi ya ɗauki ɗan fodiyo ya maido ɗan fodiyo gidan shi ya ce ka je ka ci gaba da karantar da addini ni na ɗauki ɗawainiyarka ɗan fodiyo ya zauna yana karantar da mutane addinin Allah subhanahu wa ta'ala ana nan da tahiya ta yi tahiya ba wa jangwarzo ya mutu hau wani sarki ya hau wanda ake ce mishi sarki yumfa wanda ɗaya ne daga cikin sarakunan gobulawa sai ya ga al'ummar gari suna sauraron ɗan fodiyo sama ga yadda suke sauraron shi don a yau Allah ji kammala albani ce mutane suna da mutane ne guda uku na farko su ne malumai shugabanni masu kuɗi mutane suna girmama wa'annan mutanen guda uku wanda su ne ke tahiyar da al'amarikan mutane akwai shugabanni da malumai da kuma masu kuɗi yace to duka wa'annan sun kwanta hagu da shugabannin da masu kuɗin saboda mi kowanne bai yi aikin shi yadda ya kamata ba yau in zaɓe ake yi ba mu zaɓe sai an biya mu ko yau in ana zaɓe ka zo ka ga yadda 'yan siyasa suke yi suke raba wa mutane kuɗi don su yi ni don su zaɓe su ko ka zo ka ga yadda ake raba sabuni firma a tauha ana ba mata don su yi don su yi zaɓe ko to amma asali da sun yi irin abin da ya kamata su yi ai ba sun sun biya mutane su zaɓe su ba ko dole mutanen ne za su zaɓen su kamar yadda ɗaya daga cikin tsohon shugabannin Nijeriya in ba na manta ba Sardauna da ya zo kamfani sai ya zo ce matalakawa ku zaɓe mu don mun muku ba don za mu muku ba a cikin 'yan siyasar nan waye ta yi wa gama gari jin makaryata ne kafin na kirki 'yan kaɗan ne ba su da yawa ba za a ce babu da kirki ba amma wallahi na banza sun yawa duk makaryata ne da mahaɗinta yanzu Allah kiyaye da wannan abin ya faru duk ina suke duk wanda kaga ya kere ɓarawo ne baya da gaskiya ko ba haka nan ba ai akwai wanda suna nan zaune wani ya ji an ce an ku to mine ne an ku ne ta shi da shi ya san bai ci kuɗin kowa ba ko ba haka nan ba a amma duk wanda ya ci kuɗin makamai ai dole ya gudu to ka gani shugabanni ga ƙarya ga sace kuɗin talakawa ga yaudarar ga musu alƙawari babu cikawa sai mutane na gaba su ne masu kuɗi masu kuɗi kaɗan daga cikinsu ke ba da zakka kaɗan daga cikinsu ke taimakon mutane kaɗan daga cikinsu ke jan 'yan uwansu a jiki kaɗan daga cikinsu ke jawo ma al'umma su ci gaba ko alheri yau daga cikin masu kuɗaɗenmu akwai wanda za su iya gina manyan kamfanin nika yadda matasa biya za su samu aiki ko ba haka nan ba bari ba ku wani misali wanda yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda har yanzu muna da karamci na ci gaba yanzu sai ka ga musamman in ka ɗauka nan maraɗi mahi yawanci yanzu abin da masu kuɗi suka ba gaba shine gine-gine amma in ka ji ba gine-ginen na amfanin su ne ko na amfanin al'umma baki daya mafi yawanci na amfanin su ne sai ka ga mutum ya zo ya gina shaguna misali ko ko ya zo ya gina ni gidajen haya lallai gidajen haya akwai amfani ko shaguna akwai amfani ko ko amma yanzu amfanin ya dawo gare shi ne shi kadai asali saboda ni duk in wata ya mutu shine za a ɗauka kuɗi a bako to amma yanzu da wani kamfani ya gina ya ɗauki mutane aiki amfani ya koma kanwa duk mutane ba ki ɗaya san amfana saboda ni an rage zaman banza kuma shi ma ya samu kuɗi kuma matasa sun samu aiki ka gani ɗanna ta taƙaita cikin al'umma haka nan ne to muna da ƙaramcin wannan wayewai kuma yanzu sai zamana masu kuɗi mafi yawancinsu ko taimako za su suna taimako ne don a ga sun yi taimako. Za ka ga ga ‘yan uwansu na jini uwa guda uba guda sun ƙi taimaka musu, amma sai ka ga an hasko shi ga tele ga ya san ya yi wani ya kai taimako muna yake Allah dawo da shi gida ana buƙata. Ko ba haka nan ba. Ka ga dangin su cikin matsala amma ya dage yana taimakon dangin wa'ansu ba a ce kaka taimaki wa'ansu ba Allah ya ce ciyarwar da ta yi kowace ciyarwa ita ce wadda za ka ba uwayenka ko kuma danginka na shiri yau duk duniya ba mai alhaki kan dukiyarka irin danginka na jini haka nan ne uwa to shi ma wannan sai zamana ya yi karamci to su wane suka yi saura sai malumai yau za ka ga an ce ana wa'azi yau da taron siyasa ne ake nan duk wanda ya zo nan yake jira in an tashi a sallame shi ko a mai wani abu mai dan matsi matsi ko a haka nan ne ko kuma a ce wani mai kuɗi ne ya kira dangi ya ce ku zo akwai taron fani mai kuɗi ya kira taron ka dai san ko babu komi za a sha mai kyau za a ci mai kyau ko to amma nan kai da kanka ka san in ka zo ko ruwa sai in kana da sa'a ka samu ko amma mi ka zo to shugabanni suna kallon yanzu ba wanda mutane suke saurare irin malamai to shi yasa suke kokarin ya za a yi har maluman su hada su da mutane to sai zama da yanzu mutane malumai ne kawai suke magana su saurare su yau da wani ɗan siyasa ya fito ya magana ku zaɓe mu in kuka zaɓe mu za mu yahe muku maraɗi baki ɗaya ta ce ka lala ku zama da shi ƙarya yake kawai dai ba mu kuɗi in so kake mu zaɓe ka ko ba haka nan ba haka in wani mai kuɗi ne ce ka lala ku zama da shi mi ka sa abu mu nan wurin haka nan ne to amma yanzu aka ji an ce ana wa'azi kaga mutum ya biya kuɗi daga gari ya tafi wani gari sauraron wa'azi kaga mutum ya buga motar shi daga wata unguwa ya tafi wata unguwa ne sauraron wa'azi sai ya zuba mai ko sai ya bata lokaci amma me yaje sauraron wa'azi kawai kuma shi karan kanshi ya san tahiyar nan da ya fa ba magana in an yi wa'azi bane ba da ce mishi amshi kuɗin mai ko ba haka nan ba mire ne kawai sabida kauna Allah subhanahu wata'ala da san jin magana Allah da san jin maganar manzon shi mutane suke haka a ganin ne uwa to dan shi sarki yumba sai ya ga dan kodiyo fa yana ɓaci mishi mutane ka sai yan siyasa da sarakuna suna kallon cikin mutane wane ne ke da mutane ko to malumai suna da mutane sai ga yanzu in yace jama'a ayi kaza sai ya gami a yankan mutane suna jiran a? so tambaya sai ya gami sai ya ga mutane suna sauraron maganan malami sama ga yadda suke sauraron maganan shi sarki ko kuma ni shi shugaba kawai sai ya ce dan fodiyo ya bar wa'azin nan da yake karatun nan dan fodiyo yake maza maza ya bari kuna ganewa kawai dan fodi yace shi kuma ba zai bar da awa ko kuma kira da yake yi ba ana nan sarki yunka shi ma bugobiri ne fa sai ya yaki dan fodiyo wanda malumai suna ba da tarihi ka karanta littafin Abdullahi Gwandu suka ce nan ne karamar dan fodiyo ta fara bayyana a karo na farko menene karama da sarki yunka ya kira shi ya gaggaya mai maganganu a fada shi shi mutunce shi ƙarshe ma sai aka sa bindiga aka halbi ɗan fodiyo da aka halbe shi a nan wurin mi sai ya zazzage musu karfifin to aka ce nan ne karama shi ta fara bayyana shi karan kanshi bai sara akwai wannan abu an ci shi ba kawai Allah ne ba shi kariya sai ya zazzage wannan abu da sarkin nan ya addabe shi ya hana shi ya addini shi sai ya kaurace kayan shi da almajiran shi daga nan yankin mu sai ya koma can yankin kudu wurin Arna a Nigeria sai ya ci gaba da karantar da mutane karatu ya ci gaba da faɗa musu Allah ya ce annabi ya ce wanda ana ba da tarihi a lokacin in ka je makarantar shi zaka ga karatu ake amma ga ugu mace ga ugun namiji zaka ga matan duk babu hijabi sabida ni da arna ne ba musulmi ba sun yarda da shi ne sun musulunta to yanzu ana zawa karatu kai tsaye yake musu to in kuna haka wuta za ku shiga maza ku koma can mata ku koma can dole sai kun sa hijabi a a sai sannisan ko ba haka nan ba har wani malami da ya ga haka ya rubuto musu ya rubuto ma dan fodiyo rabbi yana ya kai ne da awami ya hada maza da mata wane ne wane ne dan fodiyo ce bai da lokaci yake ma Abdullahi Gundu ba shi amsa ya ba shi amsa da'awa kuma mace ce mataki mataki da sannu sannu sai ayi kaza sannan ayi kaza sai ayi kaza sannan ayi ayi kaza ana nan dan fodiyo sai yayi karfi a inda yake da awai a inda yake kiran mutane su zo su bauta ma Allah sai ya samu jama'a dan fodiyo sai ya zamna makaranta ta zamna aka gina masallatai ya karatu kawai ga mutane yana da sai ya fara rubuta letter ya fara aika masarakuna ya aiko masarkin katsina letter yake mishi yana son ya taimaki addinin Allah shi ne mi za ya jihadi saboda mi an ƙalubalance shi an hana shi ya addini to yanzu ya samu ƙarfi irin yadda annabi ya mamakka muna fahimta to yanzu yana kiran wanga sarakunan su zo su kama mishi a ɗaga addinin Allah Allah ya rike mishi mulki yace mu ku sani malumai ba mulki bane ya dame mu mu damuwa mu ya za a yi al'umma ta bauta ma Allah ta gane annan Muhammad bawan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ne ce ba mulki bane ba gaban mu ko da aka kai ma sarkin ka tsina kawai sai kama wannan takardai sai ya yayyaga ta ko da yayyaga sai dan fodiyo yake yi yadda ya wulaƙantar da wannan wasiƙar da na aika mai da sunan Allah a ciki yadda ya yayya da takarda yake Allah ya wulaƙantar da mulkin tatsinawa hakan tarihi suke yi kawai baka ce ne haba malam ana nan ya aika ma sarkin goburawa shi ma ya kiya ya aika ma sarkin Kano sarkin Kano yayi munahici sai ya raba kafa da ya aika ma sarkin zariya ya ce mu ma abin da muke kai kenan don haka mun yarda za mu kama ma kai da abin da kake so ɗari bisa ɗari mu ma abin da kake kan shi shi muke kan shi wanda aka ce na ɗaya daga cikin wanda suka taimaka mai a lokacin sarkin zariya shi yasa duka wannan masarautun da kuke kallo duk asalin sa arna ne sai da ɗan fodiyo ya sake musuluntar da su yau to da sarkin zariya ya kama ma dan kodiyo shi yasa aka ce a tarihi za ku ga zariya ita ce dan kodiyo bai yaka ba masarautar zariya ita ce hayyar to yanzu dan kodiyo da ya karyi masarautar da da ya fara karyawa masarautar da ya fara wulakantawa ya azam mulkin musulunci wacce masarauta ce ita ce saka tsina katsinawa dan kodiyo ya fara yaka ya biya goburawa duka duk inda ya je ka san wani iko Allah ka gane wai ba mulkin bane gaban su in ya ci ku da yaki kawai zai dauka wani musulmi ne almajiri ya ce kai ne wakili na anan ka rike tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa shi dan fodiyo har ya yi da wannan yaƙe yaƙen nashi shi bai rike wata masarauta ba da sunan shi ne sarki ko mai mulki a shi ake shi kawai ya za a yi kawar da shirka ya za a yi raba mutane da bid'a ya tsora ta kan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa zalunci ne da ɗan bokon mu suke karanta ɗan kodiyo wai da cewa ɗan kodiyo ɗan ta'adda ne wannan samsam ɗan kodiyo shi ne aka fara yaki musulmi duk inda ya je ba yaki da yake addinin musulunci ba addinin tashin hankali bane addinin musulunci addini ne na zaman lahiya addini ne da ya ba kowa inci ya ba kowa haƙƙi shi yasa kaga manzon Allah a Makka bai yaƙi kowa ba bai ce ma kowa kai yayi abin da yake so ba yace shi dai abin da yake kiran su su zo su bauta ma Allah ƙarshe suka kiya kuma suka addabi annabi suka ce za su kashe shi ta hana shi addini Allah ya ce mishi to kai hijira ka kere ko to yanzu da ya zuwa madina ya yi ƙarfi ko sai ya dawo ni kuma ya yaƙi makka makka ta dawo ƙarƙashin shi shi yasa za ka ga mu a musulunci ba za mu taɓa ta'addanci ba sai in mu ne aka fara ma ta'addanci to ƴan uwa wannan munafikai kullum za ka ji suna cewa su gyara suke ƙoƙarin kawo ma al'umma ba ɓanna ba suka ƙirƙiro wata doka suka ce haramun ne a yi ma mace arme matuƙar ba ta yi shekara sha takwas ba akwai wani malami ina ji da ya tashi ba su amsa sai ce to babu matsala sun yarda jiyariya da ba ta yi dijitan ba ba su yi mata arme to amma suna son gwamnati ta yi karayin wata doka da jiyariyar da aka kama ta yi lalata ba ta yi dijitan ba wata doka gwamnati ta yi karayin wanda za ta yi mata hukunci ko ba haka nan ba yanzu ka je ka ga masu ɓanna ka je ka ga mafi yawanci masu wannan zinace-zinace da luwaɗi da sauransu za ka ga mafi yawanci yara ƙanana sun yawa akwai hatta ɗan firimiyar a cikin su kai har da NCGM suna ni suna sukan musulunci wai da alman wuri ai addinin musulunci bai yi tsari ba da yake wai a mayari a hannu ba sai shekara sha takwas ba ko to yanzu ba su ba da amsa ba ai kamata a ce suke to yanzu ba a ma 'yan mata arme sai sun yi shekara sha takwas amma diyariyar da aka kama tana soyayya diyariyar da aka kama tana wani abu ba ta yi shekara sha takwas ba kuma za a hukunta ta yaya ai sai mu ce to miyar za a zo a zauna lafiya ko amma sai suka ce a ƴan mata ku sai ku ta iskanci sai mai ki 17 ma ba bakwai ba amma dai an ne ka a miki sai ki ni sai ki shekara 18 yanzu da ka ce musu wannan banna ce sai su ce ni a ai su kokarin gyara ne suke yi bayan addinin mu shi ya karantar da almawuri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya almuwan mu Aisha Allah ya kara mata yarda tana da shekara nawa a shekara shidda an kai ta gidanta da irin ka ce su iya kufe su iya laka ta gadon laka duk abubuwan da na wasa yara an kai amarya da su wannan gidan alma an ɗarma da shekara shidda sai da kai shekara tara ne sannan aka kai ta gidanta a to kaga yanzu kai ma zaka iya yin wannan tana ce tana shiga sai ka ce yawa ko ba haka nan ba daga ta ta so ta haro ta haro ni wun tsalawun tsalaka ce kai saurara da mijinki ko ba haka nan ba haka nan ne uwayenmu na ƙauye suke ai asali ne suke wannan kaman da kaga ana yi arme ne dalmawa ce ko ba ai ba ko ba haka nan ba zaka ga yariya daga ta taso sai ka ji ya ce na kama ma dana ko a to yanzu yariyar nan zaka ga daga ta kai wata ɗan shekaru ba ita ba wani salmayi tana tasowa uwayenta za su ce ke da armanki ga mijinki can wanda babanki ya miki to mu yanzu ba a yi wannan shi yasa sai ka gane ta yi tarmari hamsin ba ta yi aure ba duk su ɓata mutu lokaci su ragaitar da ita shi yasa ma da yace in ka auna za ka ga budurwar da take tara samari ita ta yi samarin asara saboda mi suka ce yanzu duk wanda zai hira da ita misali duk cikin tana da sarmari akalla guda takwas to yanzu takwas inda ake kowanne na hira da ita kowanne na hira minti talatin da ita yanzu su samarin minti nawa kowa minti nawa ya asara a cikin su talatin ko haɗa min talatin so takwas ita ta yi asara ƙarshe kuma babu wanda zai almin a cikin duk su kakkaɓe kayan su ta ƙara gaba ko to amma da an bi shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya karantar da ayi ma yara ƙanana maza almamuri yaro tun bai balaga ba sai a nemi wata a haɗa shi da ita daga ya fara wayo ya fara kalla ai mata ce kai ga wanda zaka kallo ce shikenan an gama saboda mi musulunci bai san bannata ya tsufa kanun amma da suka zo sai suka halitta mana zina akwai kungiyoyi wanda su aikin su kawai mace in ta zina ya za a yi zubda mata ciki in ciki take son ta zubda akwai kungiyoyi wanda suna nan suna raba abubuwa suna wayan ma da mata kai wai ya za a yi in ci zina ta su ciki su a wurin su cikin ne kawai abun kunya mu kuma a wurin mu zina ce musulunci bai yarda da ita ba zaka ga hatta primer ana koya ma yara hatta in ka je koleji sai zaka ga ana yi ma yara ko inda wanda ake ce mani alimatu tarako wai wai ka ji da Allah me ake koya yarinya karama ana koya mata ni wai ya za a kai iskanci ka sai ciki muna ganewa yanzu duk ba wannan ba sai suka ce ku zo za mu rinka sa muku wasu abubuwa za mu rinka ba ku wasu maganin nika za mu rinka sa muku wani abu a cikin jiki yadda in ma kun yi zina ba ku ciki kun taba lura da wannan ba ka je ƙauyuka ka ga zaka ga ƴan mata da yawa ka ga wanda ƴan matan da ke shigowa ƙauye suna kawo sallah mai yawancin su suna da wannan kalan damta a hannu in kina ɗaukar shi za a rinka baki kuɗi za a rinka baki taimako su kawai damuwarsu ya za a yi ta zina ta zina can ka a aihu kun gane amma daga an ce armewa sai a ce a a a arme wane mi kake na shekara ka nawa a kura ta juha wai uwa mu ne kuraye ka hukunto kura to ta ce ka kotun da kura ka kwan ko ba haka nan ba suna ta samu da tsoron armi daga kace za ka armi a ce ba ka da gida ba ka da kuɗi ba ka da kaza ba ka da kaza a yanzu nan da an bisharar manzo Allah duk samarin nan da ke nan wani yana da hudu ko uku ba amma ga suna yanzu duk sai tuwon sarka suke ko ba haka nan ba kuma suna sa arman da yan matan da samarin ba ba su so ba duk kuna so ko amma me ya janyo haka an ki bin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake wahala shi yasa in Allah bai ma gam da katar ba in Allah bai ma iya gam da katar ba sai ka gami an fada cikin wani hali kani ayi amma an shiga zinace zinace Allah ya tsare mu to duka tana halin samu da wannan da ka ce musu wannan babu kyau sai su ce ma a'a ai ku ne baku gane ba mu muna son mu ba kowa inci shi Allah ya bai wannan in ce albarka kuma duk mutanen da ke kokarin lalata mana wannan al'umma Allah in yana shirwa ka shirye da shi in kuma bai shirwa Allah ka kawo wata tumkiyar bala'i ta ture shi ko ba haka nan ba mutanen ba su da aiki sai kokari ya za a yi su ga sun lalata ma al'umman mu tarbiyya ba su da aiki sai kokarin su ga ya za a yi sai rikitar da wannan al'ummar tamu suna ta tuta kalliye da shaye-shaye yawa cikin matasanmu a kalli yadda ɓannace ɓannace ta yawa cikin al'umman to Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu wanda su kullum a wurinsu in ka ce musu ka a yi ɓanna su a wurinsu ne suke ce ma ɓanna wai shi ne a zo a bauta ma Allah shi kaɗai suka ce ai duniya ana zaman lahiya ko da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo sai ya ce wai ka a bauta ma kowa a bauta ma Allah sai ya za a zamna lahiya ai inda manzo Allah bai zo ba da a zamna lahiya kaji shi yasa ko yanzu za ku ga babba abin da suke so su kashe ya za a su kashe addini Allah subhanahu wataala yake ce mana wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ba za su bushe ba suna ta yaƙa ku Allah ya ce har sai sun ga kun yi rida kun bar addinin ku Allah ya ce to duk wanda ya rida daga cikin ku ya bar addini zai mutu ne yana kahuri annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ba za ku gushe ba kuna bin sunnonin al'ummar da suka gabace ku annabi yake duk inda suka azaba sai kun dora annabi yake kai za a wayi gari hatta ɗayan ku in ya shiga cikin ramin da motar ɗayan ku ya shiga ciki ko ba haka nan ba su wane ne annan Muhammad sallallahu alaihi kana nihin Yahudawa da Nasaru yace musu ƙwarai da gaske suwa in ba su ba yau musulmi suwa suke koyi da su su ne yahuda da nasaru ko ba haka nan ba yau kaya ma ba irin namu muke sa ba irin nasu suke sawa yau in ka sa manyan kaya da hula wanda su ne al'adar mu sai a ce to malamin masallaci zaka ko ba haka nan ba a in ka je wurin hira da man kaya da hula sai a ce to kakan mu kaji iskanci amma an yi san ka sa wando zuwa wanka ga yidi ko ba haka nan ba kana tahiya ana wane wannan ya ma kaɗan ne ko ya maiwa kana a haka abin ko duk sun cire mu daga al'adunmu sun hauda mu kan wasu abubuwa su ne na ɓata to mi annabi ya ce ba za mu gushe ba muna ta bin su ka kalla yau in ka kalli kanun matasanmu ka ga ya ɗeba albarkan nan ya ɗeba sanan ya bar kan nan ya bar sanan mala ya ce in ka kalli kan kamar dutsen guga ko ba haka nan ba duka mi asali suna sani suna ta kwaikwayon wa'ancan mutane wanda suka ba musulmai ba kaga mutum ya wani aski da ka ce to bari ni baban ku mutai amma sai ce a'a baba kai bai dace yo kai ya dace da kai kai kaya da kai da ɗayan ka ne kenan ko ba haka nan ba in dai askin kwarai ne to kaga baban ku ne ko ba haka nan ba a subhanallah haka hatta al'adoji hatta komi mun koma yau ka lura in aka yi armi sai ka gaji al'adodin sun koma irin nasu ko a zo a yi cocktail ko ina maka san sa tambaye ka kake miyan cocktail to za ta miya haka nan ko race ne tsami ko ko ita ba ta san wannan abun ba saboda zamanin su wannan bala'in da masiwa bai haru ba sai ke ki zo ki yi fantar ga huska ki sayo ta riga irin ta tantabaru ko ba haka nan ba dan rikin kumiya kaga namiji wani ya kama mace suna rawa a gaban mutane a kawo su kamar tantabaru ana bizu bizu bizu bizu amma kaga da wallahi kaje ka bincika a da hira ma in aka zo sai a rasa wa zai fara amma yanzu kaga ai yaran da ke gaba duk sun iya hira da ta hira aka zo wallahi rasa ake wa zai fara ita ta yi shiru kamar gunki o shi ma ya yi shiru ko babu ya za ka wani ana so fara tana a kai wala sun sa ta zira tsakanin sun sa ta zura tsakaninsu ƙarshe ma wani bice a zo a yi hirai ba a ce komi ba kawai an dai zamna kowa ya tashi ta yi gida suna a yi hira wani bi kuma in aka zo namiji ne ta surutu macen tana da tana so so so ha a ida shi kenan an gama ta shiga cikin gida amma yanzu ha ita ce za ta rinka ma mai sai wai shari'ar ta za ka zawa da Allah ka zo kuma yanzu hirai ba ta zara ake sa ba sai ga ugunta ga ugunta ko ko ba haka nan ba sannan ba ta shiga ta musulunci za ta yi wani abu wanda za ta ja hankalinka haka kai gare ta to duka annabi ya haramta mana wannan shi yasa annabi ya ce lam aral mutahabbaini misla zawaj annabi ya ce ba abin da ya dace irin ga masoya guda biyu sai ni sai alme daga kagoni ya wanke kawa ya zo gidanka kace to ka zo in ce shi ba inda zaya duk wanda ya kawo shi ka ce yau sai ka ba lambar babanku na kira shi to a'a ni ni wa a'a baka isa ne baka zo hira to ka in ƙara ganin ka na wani ba shi ke nan baka huta a duk da an yi maganin wa'anga ga sunan wurin ba ya da kodala ko irin kirashin ma sai an bashi wai kuma yana da 'yan mata ka ji ɓatan basira haka za mu yi ta mi za mu yi ta kwaikwayonsu za mu yi ta kwaikwayonsu amma da can wurin za ka ga uwayenmu da kakanninmu duk ba su san wannan bala'in ba na mi yanzu ka kalla hatta waƙoƙin da da na yanzu ba in ke ba ne a da za ka ji waƙoƙin suna da daɗi suna da ma'ana ko wata waka wani mawaki yake cewa kai ni in an ji waka ta ma sai a ce wa'azi ne ne kawai da bambancin ba aya ba hadisi amma kuma wata waka wa'azi ne ko amma yanzu waƙoƙi yanzu duka sun ƙare kan soyayya ina son ki kina so na kaf in shi yasa ka ga matasan ba su da manuha kun duka duk wani mawaki da kai ya shahara yanzu waka da ya iya soyayya ce amma da can fa waka ilimi ne wanda ake isar da sako da shi ilimi ne wanda ake wayar ma mutane kai da shi amma yanzu duka babu waƙoƙin babu wani gari babu wani daɗi kawai sai soyayya kuma kullum waƙoƙin za ka ji kalmomin da wa'in mawaƙi ya aiki da su shine wanda ya aiki da su sai da wa'in ya ɗauki wa'in kalmar ya maido ta farko wanga ya maido ta ƙarshe shine kawai amma ka je wani ana fare na haka kai wani Allah na wani daɗi shi sakarai wai waka ce yake ce ma daɗi bayan tana kashe ma zuciya to duka wannan mabannata ne suka kawo mana wannan da ka ce musu babu kyautar ta ce a'a ai shauki ne ake babu komi ka san waka tana rage mu mutum tunani in zuciyar shi ta lalace ba in zuciya ta lalace sai ta rage ma tunani waka haramun ne tana dagargazar da zuciya ta sa zuciya ta yi ta lalace baki ɗaya haramun ne musulmi ya saurari waƙa musamman waƙar da aka sa ke iskinta ba daidai ba ne ba to haka in ka zo kaga bayan waƙoƙi sun zo waƙoƙin ma wanda ake da da yanzu ba ba iri ɗaya ba ne kayan ma wanda ake sa da yanzu ba iri ɗaya ba ne hatta abincin shi yasa ka ga tsohin da sai ta ɗauki ƙaha tun daga na hanyar mai ƙasa ba ta da matsala amma yanzu yaro za ka ga matashi in ya tafiya daga nan zuwa sarka yana da haƙugu wallahi na gaji daga ina kake ka ji kamar ka dauki sanda ka buge shi wai daga can da can wai ya gaji amma ka kai shi sai tsaye sau goma irin tahiyar da bai gaji ba saboda ni duk sun lalata mana jiki ta hanyar abincin mu ko ta hanyar yi wasu abubuwa wanda ba su kamata ba kaga babu kumiya a tsakanin mu ko babu kumiya a da in amma mace arme za ka ga tana kuka ba ta son rabuwa da gidansu tana danƙara kuka amma yanzu kuma ita ce take mai kai ta daga ta ga an yi sallar isha ita wai daidai yaushe za ku zauwa da Allah ta sha mishi kai da nisan sai an zo an ɗauke ta hankali ya kwanta ko amma uwayenmu na dafa za ka ga ana janta ba ta son tafiya tana kuka ana waka ana so sai kin yi haƙuri zama gidan miji tana kuka tana kuka har a kai ta za ki ga tsaye sati tana kuka yanzu kuma mi su ce masu a kai su daga an kai su shi kenan sun mace da uwayen to ka gani annabi ce muna ta kwaikwayon wa'annan mutanen wanda suke makiyanmu ne makiya addinin wanda kai mana wasu ya za a yi su ga sun sakartar da mu sun lalata mana tunani sun mai da abu marasa amfani ɗaya daga cikin magabata ana tahiya tare da ɗaliban shi aka zo wani ƙaton rami sai aka ga ya tattare riga ya yi ja baya baya ya ƙetare ramu aka ce a malam muna kallon katsu ya ce a aiki ya ce ya kiyaye ma Allah gaɓoɓin shi lokacin da yana sarmari shi yasa Allah ya kiyaye su yana tsuha su suka ga ga su su samari amma ƙetare rami yana musu wahala amma ga da ya ja baya baya shi yasa ka ga hayar da irin tsohin na wani in ya rike ka sai dai da dubara amma magana kari ƙarya ce yace a ai shi da yana sarmin ya kiyaye ma Allah gabobin shi ne bai sa gabobin shi ta inda ba su dace ba yanzu da ka kalli matasan mu ne zaka ga kaji kaga dan yaro karami kaga dan yarinya karama muna hai kawai ta rika ungumi a soma gare ta ina kika same ta ƙaryar banza ƙaryar wuri ko ba haka nan ba amma uwaye mun yana duk su san wannan bala'in da musibin ba to saba Allah subhanahu wataala shi yayi shi yayi yawa dan uwa in mu kai gobe mu kai rana irin ta yau ba za mu gushe ba muna ta misali da waɗannata cikin mutane wanda suke ba mutanen kinci ba kuma suna yin wannan ne in ka musu magana sai su ce ni su gyara ne suke son su kawo ba ɓanna ba sai Allah ya ce musu wa idza qila lahum da zaka ce musu aminu kama amanan nasi ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani qalu sai su ce anu'minu shi yanzu za mu yi imani ne kama amana sufaha'u kamar yadda wawaye kamar yadda sakarkari wai suka yi imani ko san suwa suke tama wawaye ko a wurin su har yanzu daga cikin mutanen mu duk wanda ka ga yake ɗaukar mutum mai addini ba ƙauye ta yana da irin waccan muguwa a ƙidace ko a wurin su duk mutumin da ke da riko da addini sai su yi mishi kallon wani ba gida ba gida yau daga cikin mutanen mu akwai wanda in ka shigo biro ka yi sallama sai ka ga yana cewa to shi wanga bai gane ina ne ya zo nan ba ko mili ne kuma musulmi ne saboda ni wai ka yi sallama shi a wurin shi sallama ƙauyenci ne saboda ni shaidan yana mai wahayi ko ba haka nan ba daga an ga malami wuri ta ce ah kuma ko malami ya kawo kuna a shi malam ba kauye ne kawai ko ba haka nan ba to dabi'a ce na wancan mutanen menene ake ce ma wannan suka ce ai shi ne wai wai daga an ce ma Allah ya ce ka yarda daga an ce ma annabi ya ce ka yarda ai ba mai yarda da wannan cewawa wai shi ne suke siffanta sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wawanci Allah ya ce a'a ba haka nan bane ba sahabbai ba wawayen mutane bane masu imani ba wawayen mutane bane ba ku dai ne wawaye sai dai ku ba ku kasance kun sani ba Allah ya ce mi ala ku saurara innahum kaga wa'ancan mutanen masu jan kunne kaga wa'ancan mutanen wanda kake kallon su waye wanda kaya ma ba su iya tawa ba kaga suna yawo tsintir maza da mata Allah yake su sune wawaye sune kauyawa sune wanda ba su waye ba sai dai su a ganin su wai wannan shine wayewa alhali ba su sani ba ko ba haka nan ba karshen yawo shine ne mutum karshen wayewa a wurin su mutum ya hito tsintir haka nan ne shi ne malam fantani ya ce wai ai in dai yawo suntar shi ne bariki ai akuya ta yi shi zama yan bariki ko ba haka nan ba ka taba ganin bunda akuya jike a ha kullum bunda ta ɗage ka ko ba haka nan ba ƙarshen bariki kenan to shi yasa in an ce Allah ya ce a gaya ma mata su sa hijabi sai su ce ai wannan ba wayewa ba ce ba ƙauyanci ne ina ko ba haka nan ba suna kallon ni wai wanda ya amsa kiran Allah wanda ya amsa kiran manzon Allah ba ƙauye ne ko yanzu cikin mutanen mu in ka siffanta da siffa ta addini daga an ganka sai ka ji ana ustaz ko kuma malam to a wurin su wai kai ba ƙauye ne kai ba kawai ba ne ba daga an ganka ka ɗauko kwalban lemu kana ɗaga ah la kai la kai ba ah kaga malam na shi da ya sa kare ko ba haka nan ba ko a wurin su kawai iskanci shan daɗi sai su da ka imani da Allah ka imani da manzo Allah sai su ce a'a ai wai in ba ƙauye ne shi yasa zaka ga mutanen mu daga sun ganka kana da riko da addini sai su ce kai bare ma wancan bai waye ba har yanzu da sauran shi saboda mi wai su in ba ka iskanci kai baka waye ba a wurin su wayewa shine mi shine zamana ka iskanci ka rena kowa ba ka jin magana uwayenka ba ka jin magana wanda suke gaba da kai duk wanda ya ma magana kana kallon shi dage irin yadda za ka ga yawa daga cikin matasa suke a yanzu in ka je kasashen su za ka ga uwa ba ta isa ta matsanta faɗa ba uwa ba ta isa ta matsiyarta faɗa ba shi ne abin da suke son ta kawo mana a nan akwai ɗaya daga cikin malaman yake cewa ya sahi france sai wata uwar shi take ce mishi na ji labarin irin tsinannan dokan nan wanda ke da kwai a nan ita ce suka zo suka kawo muku talla suna son su sa muku ita Nijar dan haka ka ku yarda yace wace doka yace wai ita ce ta durwa de law shi aha sai shi bai ma da labari sai ce tsaya ka gani dan sa na cikin ta sai ta kwala mai tsawa ta ce wane sai ya kyale ta wane wane ba kai ji ina kiranka ko da yanzu sai ke ta mama kun kwaci ma welcome ta yana ma mammashi tsawa wai gami kake kiran shi haka ke ni ba bawan ku bane ba yake ce ma mammashi mu kuma na yanzu ba sai ta dauko mu ta zura mu hakorin gaba ba ko ba haka nan ba sai ce to kaga abin da suke so su tabbatar ko da suka zo ayan sa akwai dokoki a nan kawai dai taimakon Allah ne yasa kuka ga ba su tasiri yanzu akwai dokokin da kai uba haramun ne ka bugi danka alakwan sun ce shakiman da kwar a NPRD haramun ne mushe ya ɗaga bulala ya bugi yaro shi yasa kuka ga lakwal in ta lalace babu albarka a ciki amma a da za ka ga ɗan sai ana liƙa mai kashi yanzu kuma duk ba haka nan bane ba kenan insha Allah ta'ala saboda lokaci za mu takaitawa zuwa gobe in Allah ya kai mu sai mu tashi wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu Allah ce in kace musu ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani sai su ce za mu yi imani ne kamar yadda wawaye suka yi imani Allah ce ala ku saurara innahum humul sufaha'u kun ga wa'annan mutanen wanda suke kallon sun waye masu yawo ba hijabi suna wala hammata Allah ya ce humul sufaha'u wannan su ne wawaye su ne ƙauyawa walakin la ya'lamuna sai dai su har yanzu ba su san su ne ƙauyawa ba sai lokacin da suka mutu za su gane lalle su ne ƙauyawa to abin da muka karanta ne dai Allah subhanahu wata'ala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah ya gwada muna gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada muna ƙarya ya ba mu ikon kauce muta kina insha Allah ta'ala inda kwai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ga an kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah ta'ala wani ya kawo tambaya ko yace salam malam ina da tambaya gare ni jiya kun ce kun ce jiya wanda yace dan Allah da annabi bai daidai ba eh kware da gaske kamayya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ba a mushi bauta da aisha Allah ne ko ba haka nan ba yanzu ba wai Allah da annabi ba kai da ɗanka ma in aka ce guda kuke sai ka da an aini askan an kaskantar da kai an rena ka ko yanzu in kace dan Allah dan annabi kana nuna fa da Allah da annabi haka ne wasu matan su ce da annabi ko kuma wani ya ce ga sadaka a kai gaba annabi inna lillahi wa inna ilaihi kai tsohuwa ke shi ba uku a kai gaba annabi ya miki ni a sadaka ana yi ne dan wa dan Allah yanzu Allah ya ce ka ba da halittun da ke da kwai sama da ƙasa wanda ne na annabi suke babu annabi ya yi sama ya yi ƙasa ko ya halicce ni ko ya halicce ka bai yi ba to bawon Allah ne shi annabi ana mai biyayya ne dangance da abin da ya zo mana da shi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma ba a bauta ma annabi ba a sallah dan annabi ba a sadaka dan annabi muna ganewa shi annabi Muhammad sallam duk abin da yake Allah yake za a mishi biyayya ne ba za a saba maganar shi ba kuma duk wanda ya saba maganar shi ya saba magana Allah ne zai tayi wuta muna fahimta uwa ana ma annabi biyayya ido na liƙe daga an ce manzo Allah ya ce to shi kenan amma ba a bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a cewa wani ba ni dan Allah dan annabi a'a kuskure ne sai da a ce wani ba ni dan Allah in ka tashi roƙo Allah ba ka cewa Allah ka bani dan annabi a'a sai dai ka ce Allah ka bani dan san da nike ma annabi saboda ni san da kake ma annabi ibada ne za ka iya tawassuli da shi muna fahimta to kaga in kace Allah ka bani dan sa annabi munafiki in ba sa annabi ba kace Allah ce ƙarya kake sai ba duni to kuma me ake ce masa annabi ba'atuhu fi ma amara duk abin da aka ce annabi yayi umami da shi kai mai da'a kan wannan wa tasdiquhu fi ma akhbara duk abin da annabi ya bada labari ka yarda wa kitabu ma naha anhu wajazara da abin da aka ce annabi ya hana ko ya yi tsawa ka kaurace mai shine sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alfaza ya ce wa alamati mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alama kana sa annabi shine gun sunnar shi muna fahimta baka aske gemu ka sake wannan ka kace wai kai ku ne ahbabu ku ne masoya annabi a a dai gyara manzo Allah ya ce a bar gemu kai ka aske kuma ka ce ku ne masoyan shi to in ma dai kana son shi ka san ka saba ma umarnin shi muna fahimta ba a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a ga wa mata su sa hijabi har yana jan kasa yake sa mayayi ke to ke ce ai a takawa hauna a iskanci ne wallahi a takawa hauna hauna haka nan ne shine amma annabi ya ce inna fi jasadi mudra ko annabi ya ce a cikin jikin mutum akwai wata tsoka ko idza salahat salaha al-jasadu kullu in tsoka ta gyaru annabi ya ce dukkan jikin ya gyaru wa idza fasadat in kuma ta lalace annabi yake fasadar jasmi kulluhu duka jiki ya lalace annabi yake ala ku taurara wajiyal qalb wannan tsoka ita ce zuciya wani ne yana shan giya in ba namun ce ba aka ce alamatu utaimin sai ke mai wa'azi yake ce mishi wai ka bi tsoron Allah ka bar shan giya wai dan giya ba sai ce Allah shiga hatta mala attaqawa hauna wai an wai cikin giya wai subhanallah wai wai attaqawa hauna sai ce mishi to bakin da yake a takawa hauna shi yake cikin jikin mutum akwai wata tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru in ta lalace jiki ya lalace to shi ita kuma tsokar nan mi take yi bahaushe yake labarin zuciya a tambayi huska ko to shi yasa duk macen da kuka ga ta hito babu hijabi kawai an iska shi kakka daɗa kaka ƙara kuma in ta mutu ka wannan ko ƙamshin aljanna ba ta yi haka annabi ya ce ko kai yace in kun ganta ba ku ebe musu albarka saboda daman bai babbaci muna fahimta to Allah Allah Allah ya shirye mu Allah ya gwada mana gaskiya ba su ta mutu kamar ake tsara ko kuma ana na'am yana ɗaya daga cikin sunna ranar juma'a mi ana karanta suratul kahfi ya tabbata a sunna ana yi suratul kahfi ana karantawa sannan kuma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya haɗa shi ayoyi goma na suratul kahfi Allah zai ba shi kariya daga fitinar dujal sannan in ka karanta suratul kahfi ranar juma'a kana samun ni kankarar zunubai na hawata juma'a mai kewa da kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kenan babu wani tambaya ko? Yawon. mutumin da ke zuwa ziyara sai bar zuwa ziyara ziyara wurin dangin shi eh to ziyara asibiti abu ne mai kyau annan muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi shi Allah zai yi a tahiye Allah zai ba shi mala'iku ko guda nawa a Allah zai ba shi mala'iku ci ta sowa mai adda a wannan ranar yana da kyau mun ziyarta asibiti wuri ne wanda in ana ziyarta kuma imani yana karuwa ko wanda akwai hadisi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗaya daga cikin haƙƙin musulmi kan musulmi shine in yayi rashin lahiya ka je ka yi ka gaishe shi to hada gidan kasa kamar ya eh kamar duri in mutum ya wuri ne na jarabawa za ka iya ziyarta kai ma ka ga to kai ta adda Allah kai ya kawo su ba haka nan ba kuma da suke ciki kai musu adda Allah ya kawo musu mahita ina masu tambaye alaikum salam eh abinda ba a maimaita ce wai in mutum ya kai aisham an ce in ya sake wata nafila bai bai shafa'i da wutiri asali abinda ba a yi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ce babu wutiri biyu a dare guda babu wutiri biyu a dare guda wutiri ne ba a yi guda biyu sannan sallar dare annabi Muhammad sallam an tambayi Aisha ya annabi yake sallar dare tace annabi ko a azumi ko ba azumi ba bai wuce raka'a 11 kenan in kika tafi asham akai 11 da ce to ba magana ki karin ta qiyamul layli sai dai ki tashi ki dauki alqur'ani ki karanta ko ki wani tasbihi ko ki wasu abubuwa makamanta haka amma yanzu misali an ce an tafi ayi raka'a bakwai ne to kenan yanzu akwai sauran nawa akwai sauran hudu ko kina iya yin raka'a wata amma ba ki sake wuturi saboda dama ki riga ki yi shi a can kenan in dai raka'a ba ki sha ɗaya ba in kai kuma an kai sha ɗaya to shikenan babu sauran wata ya rume a wannan daren kamar yadda Aisha ta yi bayani Allah ya kara mata yarda um. a eh wannan ya ce wai idan mutum na sallar nafila sai mamman shi ko baban shi kira shi zai amsa da gudu idan mace tana sallar nafila mijinta ya kira ta ba a bukatar ta ce assalamu alaikum cewa za ta na'am idan mamman ka ta kira ka kana sallar nafila ba a bukatar sai ka ce assalamu kai ta a'a haba ya haku kawai zike daga na wurin in gaban ka take ka tsayi ba a buƙatar kai sallah ba amma in kana sallar farilla ne ba a sallamewa amma sallar nafila akwai kissar juraydi ko ba dan lokaci yayi ba da mun ba ku kissar wani bawa Allah wanda babban shi ta kira shi yana sallar nafila bai amsa ba ta mishi muguwa addu'a kuma abin ya same shi kuma wali amma sami da lokaci za mu takaitawa to sallah asuba eh su ake bayyanawa duk sallar da ake bayyana karatu shiru za kai ka saurari liman sallar raka'ar da ba a bayyana karatu kai ma sai kai karatu to abin da muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mu da bukatocin mu na alkhairi ga ki sauran tambayoyin a bari sai zuwa gobe Allah ya kai Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya biya mu da bukatocin mu na alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah ka yaye mishi Allah duk musulman da ke fama da wani mishin lafiya Allah ka yaye mishi Allah ka sa albarka cikin rayuwar mu ka sa albarka cikin karatuttukan mu ka sa albarka cikin kasuwancin mu ka sa albarka cikin rayuwar mu baki daya Allah ka yi gafara ga uwayen mu da malaman mu wanda suka rasu wanda suke raye Allah ka sa su cika da imani in kuma samu ta zo mu ma Allah ka samu cika da imani Allah ka zama da ƙasar mu Nijar lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah duk mutumin da ke nihin musulmi ko musulunci da shari yana shiwa Allah shiryar da shi in kuma bai shiriwa Allah shi ma ka kawo wata tunkiyar bala'i ta ture shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh